أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما بعد من الله المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama ta dini musulunci, muna ga Allah tabaraka ta'ala godiya. Me kowa ne komai wanda cikin nimomansa da kaddarawansa ya ba mu ikon sallatan ce daga cikin sallolin bare da ya farfanta mana. Muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'i. Sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake hara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai nan ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin ashifa bi ta'arif hukumin mustafa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah muna nan ne cikin bayani akan abin da ya shafi mu'jiza ta alqur'ani wancan sati da ya wuce mun yi karatu a cikin fasalai guda biyu mun karanta a tahaki wa ta'adid wanda shi ne alfasul zani mun zo mun karanta arrawatu fi sam'i wal haibatu fil qulubi shi kuma shi ne alfasul chashi kuma mun yi bayani gwargwado ke ganin wasila ga kadri tifal yau in Allah ya yarda za mu fara karatu a cikin alfasulun ashiru fasali na goma. Shi wannan fasali na goma ɗin har yanzu ne yana bayani kan mujizar alfa'ani. Fazik ya yi wa babin fasalin take da albaka'ud da'imi, ma'ana wanzuwa madawwali. Shi alfa'ani, kamar da imamu shi ne ke faɗa cikin alburda, da manna daina fa faqal kullu mujizatin min annabiyina idda'at wa lam tabu qur'ani ya dawama cikin mu ya kera dukkan wata mujiza ta man ta manzanni domin mujizan manzanni yayin da ta zo da manzannin suka tafi ita ma bata dawama tana nan ba wannan fasali din zai mana magana kan yadda qur'ani a yanzu kan karanta ma shi sai ka ji kamar yanzu ake saukar da shi saboda mutla ta alqur'ani imamu shafi'iyya yana cewa da littafin shafi'iyya wa aka yabdihi idh laysa yaquluqu jaddan jadidan muwali ala al-jidd muqbila wa qari'uhu al-mardi karra misalu kalutu rujja alayhi muri'an wa mukina yana ce ban alƙur'ani yadda ƙur'ani mamakin ka da shi ki baya tufa ko yaushe aka karanta shi sai ka ji kamar yanzu ne ake saukar da shi Fariya ya ce wa min wujuhi ijazihi al-ma'dudati kaunuhu ayatan baqiyatan la tuqdamu ma baqiyati dunya ma takallufi Allah ta'ala bi hibbi faqala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun سورة الهجر وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية في سورة فصلت قال يريك ومن وجوه إيجابه المعدودة yana daga cikin fiskoka na mutum alkur'ani na gajiyar wanda da yi almadudat wanda ka kirga kaunuhu ayatan bagiyar kasantuwar shi alkur'ani aya ce wanzanziya la tu'lamu ma baqiyati dunya fa za a rasa ta ba mulkin duniya tana ma baqiyati dunya la tu'lamu mulkin ne duniya na nan to ba za kuma a nemi qur'ani a rasa sannan bayan nan ma takallufillah ta'ala bihi tare da Allah ya dau nauyin kiyaye alqur'ani Allah da kansa ya dau nauyin zai kare alqur'ani fa qala ta'ala madaukakin sarki yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yake lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani shi qur'ani yana da sunaye daban-daban daban-daban da yazo cikin alqur'ani akwai addika shine kaman wannan lalle mu muka saukar da wannan ambato din shine alqur'ani kuma wa inna lahu lahafizun lalle mu lahafizun masu kiyayewa ne da gare shi bana Allah ya sanya zai kare qur'ani sadakarsa kisa duk suka masu suka yahudawa ba su iya canza wani abu ba saboda Allah yake zai kare kare cikin suratul hijr wannan aya take aya wa qala kuma Allah madaukakin sarki ya sake bada cikin suratul fussilat aya ta 42 Allah yake la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi qayya barna ba ta shiga gaban gaban alqur'ani ko ta bayan sa ba ta shiga ta gaban sa ba ta shiga ta bayan sa dana in dai ba shi bane to dole sai an gane ba shi bane nuna misali mutum da zo karanta alqur'ani ya ƙara wani abu ko da kalma ɗaya ne da babu shi ɗan ƙaramin yaro sai ce ba wannan kalma kalma da yi ba misali a zama misali jumla doguwa aya mai tsawo ya ƙara wani abu ko da ku abun da ya ƙara misali Allahu ne kuma gurin kila babu Allahu abu ko kuma ya ƙara Ar-Rahman gurin ba Ar-Rahman to dan yaro dan karami zai ce masa nan gun ba haka bane saboda inna la nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun وسائر مجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها قضية لتصورا موجز دار النباوة تقاري دقاري واللوكتن بمثال هانتي موجزة سندر النبي موسى ko ta ga zaka ce babu ta labarin da ne kawai ke ko falan yanka illa kabarwa ba abun da ya rike ce labari ina mujizar annabi ibrahim ko na jefa shi wuta da aka yi duka babu wuta duka ta zama ne labarin ta ne Qur'ani yake babu ko labarin ta ne manzo Allah sallallahu alaihi yake babu a cikin hadisan amma duk musulmar manzo Allah guda ɗaya in ka dauka sai ka samu har yanzu da bayan Qur'ani misali ka zama mujiza ta a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga Ammaru bin Yasir ana kona shi da wuta yace wutan ta zama sanyi da aminci wa amma dan Yasir ga sanan ko musa ga sanan ko ta zama dawon wuta ta cikin in kana so zaka sha abu mai sanyi sai wuta fa ta dawo ta tura wa rijin kuma ya baka kasa ya baka sanyi kaga wata kaga ta zama bardan wa salamun alayhi al-ali ko tana kun dai sai ga fankan nan zaka kunna da babu wannan wutan da wannan fakan ba ta ba da wannan sanyi kaga wutar da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ga sanan nayin to balle babbar mu'jizar annabi alqur'ani da man la gaina fa fakan kullu mu'jizatin min annabi da idda an walam tadu wal qur'an azim kadi yake shi qur'ani mai girma din nan al-bayinatu ayatu wa ta'ayun suke yin jayi masu yin jayi azahiratu mu'jizatu wadda mu'jizar ta take fili take bayyane alama kana alayhi yawma akan yadda yake yau din nan yace muddata kamsi bi at'ami wa kamsi wa 30 sana yace kun shekara 500 da shekara 35 li awwalin nuzuli daga farkon saukar alqur'ani ila waqti hada zuwa wannan lokacin kadiyan na faɗa a lokacin da yake wannan magana ta lokacin da yake rubuta shi ba yace tana nan hujjatuhu qahiratun wa mu'aradatuhu mumtari'a hujjar alqur'ani ita take rinjaye sannan kuma kalubalen alqur'ani abu ne da ba zai yi ba mumtari'a wa atharu kulluha qahiratun bi ali bayan yace gashi zamanai cike suke dukkan zamanai cike suke da ma'abota sanin larabci shine alin bayan wa amalatu ilmin lisan da kuma wanda suke dauke da ilimin harshe duk dai larabci ne wa'imatul balaga da shugabanni na balaga wa fursalil kalami da makunta na magana wada habizatil bara'ati da kuma gogaggu kwararru a wurin ciya magana ce zamani ce kiri wal muhirbi kasiru mai son ya karkace ya kawo abin da ba haka bane shi alqur'ani yace suna da yawa cikin su wal mu'adi li shay'a kidun wanda kuma yake kin wannan shari'a din yana nan a halage fama minhum man ata bi shay'in yuqsaru fi mu'arabati duk cikin sunan babu wani daga cikin su wanda yazo da wani abu ja ka bi shay'in alkaun na kirati bishayin komin kankantar abu wanda aka rawaito cikin kalubalen da Qur'ani da yake ce babu wani wanda aka samu cikin su wala allama kalimatayn fi munafazati sanan kuma ba samu wani daga cikin su wanda ya wallafa ko da kalma biyu bane cikin cewa zai warware abun da ke cikin Qur'ani wala kadara fi alamar alisali ko bai bai samu iko akan yayi suka ma ingantaccen suka ma bai samu dama ba wala kada mutakallifu min dinihi fi zalika illa bi zanbin tashahidi kare yake sannan wanda ya saura wa kansa sai ya kawo wani abu daga cikin alqur'ani sai ya kawo irinsa wanda ya saura wa kansa wannan yace bai katta wata ashana a cikin tunaninsa ba face sai dai ashana wanda ba ta aiki ba ta aiki nan da yi karka ɗauke shi a ruwa wata kwata-kwata ba za ta yi bi zannin shahidin a tana wadda ba ta yi matacciyar a ƙarƙari ya gana amfani da manyan larabci bali mazuru an kulli marra mazalika iqahu fi adl jere sai bai yi abin da aka rawaito kawai game da duk wanda ya nufi yin haka ne shine iqahu sai aka shafe bayi mun gani yana jefa ilqahu nafsu ya jefa ranta fil adl cikin gajiya bai dai Allah ya sake jefa kan cikin gajiya wannan gusu ala akibai da kuma ya koma kan diga diga shi bukan diga diga ta ga kenan duka babu dama duk yadda suke da kwalayen su kare ta Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban samu dama saboda mujiza ta alqur'ani baqiyatan to wannan shine fasali na goma al-fasl al-hadi atana fasali na goma sha daya wujubul ukra lil aida hadi yace wasu fiskoki kuma daban lil aidadi domin gajiyar wanda Qur'ani yi wa kan arda jama'atun min al-a'immati wa muqallidil ummati fi aidadihi wujuhan kathira kaqiqa jama'a daga cikin malamai ba na shugabanni da waɗanda ake ratayuwa da su sun kirga a cikin mujizar alƙur'ani sun yi daga wasu fiskoka masu yawa min'a daga cikinta an na ƙari a hula ya wallu lalle mai karanta alƙur'ani baya kosawa da alƙur'ani ƙaga wani ba mujizar kullum ka karanta yanzu kai an jima ka sake yi gobe ka dauka kai jibi kai ba zai saka kosa lalle mai karanta shi baya kosawa ne wa sami abu la ya mujju kuma lalle mai sauraron alqur'ani mai ji baya dubaci balin babu ala tilawati yazidu halawata ce bari ma kifuwa dukuwa kan karanta alqur'ani yana ƙara wa mai karanta alqur'ani zaƙin alqur'ani wannan rijihu yujibu lakum afat yawan nada alqur'ani yana tabbatar wa mai karanta shi son qur'ani yujibu lahu afat yana tabbatar masa yana wajabta masa son alqur'ani shine yana tabbatar mai da son alqur'ani kaga nada ta ce yake ce shi kuma yana ƙara son qur'ani la yazalu ghadban nahiyya qur'ani bai bushe bai tsakawi iyar Zabzam yana sabo, ɗariyin kuma yana ɗanye shatam. Amma wa gairu minar kalami walau balaga fil husni wal balagati mablagahu yumallu ma'a tabi wa yu'ada ila qila wa kitabuna yutalaqu bihi fi kalawati wa yunasu bi tilawati fil azamati wa siwahu min al-kutubi la yuzab fi azali qadi yare wa gairu wani alqur'ani min al-kalami daga cikin maganganu walau balaga fil husni ko da ko ya kai a gurin kyau maganar nan ta kai gurin kawatuwa wal balaga ta kai gurin balaga ta kai mabalaga inda qur'ani ya kai duk da babu wanda ya kai ko da ku ta kai to yin wanda ma'an tarbi ana kosawa in kana yawan lalaci wa yu'ada ila uida in kana yawan a karanta a ƙara karantawa yakan sa a gyara misali yanzu ka dauko mutum ka bashi wani abu yau kace yi gobe dibi za ka ya kosa da abu zai zama kawai shi har baya son ma zuwa da kai saboda kai ka je madina mun ga to amma wannan alqur'ani yadda wani samu na littafin mu shine alqur'ani yusallu bihi fil kalawati ana samun jin dadi da shi a halwa misali yanzu in kebance a gurin da babu kowa sai shi kadai shi ya kama karatu alqur'ani zai rika samun jin dadi ba zai gani wa yunatu bi tilawatihi fil azamati sannan ana dau ana samun kewa da karanta alqur'ani lokacin da ake cikin bakin ciki mun gane al'azamati jami ne na azmatu shine a shidda tsanani lokacin da ake cikin tsanani abubuwan ba wani ciki ba lokacin da ake cikin tsanani ana ɗauke kewa ne a nan sabirin misali wani hali da muke ciki in ka duku ka duku ka karanta alƙur'ani sai ya kamantar da kai abubuwa sai in ka daina ka shiga cikin mutane ka tafi mun gane shi yasa malamai suna cewa a wa khairu makanin fituna sabbi tsari wa kairu jalisin fi zamanin ta mafi alkairin guri a duniya da ka sasa layi mafi alkairin aboki shine alqur'ani inda ka rike shi kawai ya zama kamar abokinka ko yaushe kawai kana nan kana karanta shi to zai dauke maka kewa zai sanya maka farin ciki zai kawar maka da bakin ciki don wanda suke damun ka Allah zai kawar maka saboda karanta shi ga shi kuma abin da kake ibada ne karanta shi wa yuqbalu bi tilawati bi tilawati ana ibada ne da karanta alqur'ani kani ya ce wasu wa ku min al-kutubi la yujadu fi adai shi amma wani qur'ani daga cikin littafa ba a samu haka cikin hatta ahadatha ashabuna laha lukunan wa turqa yastadribuna bi tilka al-lukuni tanshiqahum ala qira'atiha ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي إبره ولا تفنى عجله هو الفصل ليس بالهجر لا يشبع منه العلماء ولا تزيد به الأعوام ولا تلتبس به الألسنة هو الذي لم تنته الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قضية ليس wani Qur'ani daga cikin littafai ba a samun daukewa cikin ba a samun jin dadi da karanta shi yace har ma wasu daga cikin mutanen musulmai kenan suka aifar da lahani da kuma wasu hanyoyi daban-daban wanda suke neman su jawo misalinsu da wannan lahani din a cikin karanta shi yace saboda haka ne ba manzana sallallahu alaihi wasallama ya sibanta alqur'ani yana mai cewa la yakhluqu ala kasaratin man qur'ani baya tuba saboda yawan karanta yawan nana ta qur'ani baya sa ya zama tuba yanzu dai ga mu nan dukan mu nan ba wanda zai ce misali mafi sura ta kasa da ya ce kula wa bin nas ko ko mu da ya iya kowanmu ya iya karanta ta kowanmu yana karanta ta kullum amma kuma bai sa yanzu a gonsa ta zama tsohuwa ba misali ce yana bukatar wata kula da bin lati ma wannan tunanin sa ba bai taba falo maka maka ce kana son sabon sa ba na ma bai wannan tunani mun gane to qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kufa saboda yawan lalata wala tanqadi ibur ibur abubuwan izinantuwan qur'ani ba sa kare kullum abu abun izina yake samu cikin qur'ani wala tabna ajaibu abubuwan mamakin qur'ani su ba sa kare kullum ƙara bayyana yake yadda huwa al-asl shi qur'ani shine abin da yake rage tsakanin gaskiya da ƙarya laita bil adli ba surutu bane ba surutu ne na ta kawai mun ga la yasbahu minhu al-ulama malamai ba sa goshi da qur'ani yanzu misali arama za ka samu misali wani ma da shi ya rubuta qur'ani da kansa ya kai saunawa amma kuma kullum kaje ka same shi yana karatun qur'ani eh kullum yana saboda malamai ba sa koshi da shi wala tajibu bihi al-awa sanan sarrai in dai akwai qur'ani to sarrai ba zai karkata kuma da qur'ani ya karkata ba zai karkata sannan wala taltabis bihi al-qalb harasa ba sa chaku dai a ce misali sun dauko abin da ba qur'ani ba sun hada da qur'ani ba gani yasa daga kai sai ƙananan yara su a kai wannan akwai matsala gundun ba haka bane ko min gangantar kalmar da za ka dauko ka saka cikin sai an gane baya ce huwa alladhi lam tanjahi jinnu hina sami'atu alqalu shine qur'ani shine wannan wanda aljanu suka gagara hakuri karka ce lam tanjahi natija suka gagara hakuri har sai da suka ce yayin da suka ji qur'ani suka ce inna sami'na qur'anan ajab hakurin suka gagare ko kul uhiya ilayya annahu samana qawlan min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajab yahdi ila rushd fa amanna wa lam yushrik bi rabbina kaga da suka ji qur'ani sai suka gagara ku suka ce inna sami'na qur'anan ajaban ka wallahi mun ji qur'ani ajaban ne kuma baki aljanuba suka gagara ku yin sai da suka fadi sorti ne wamina na daga cikin fiskokan da malaman suka irga na musa ta alqur'ani jam'u li ulumin wa ma'arif lam ta'had al-arab amatan wala muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati ka satan bi ma'rifatiha wala al-qiyam biha wala yuridu biha ahad min ulama'i ummati wala yastamilu alayha kitabun min kutubi wajni fihi min bayani ilmi shara'i والتنبيه على طرق حجج الأقليات والرد على فرق الأمم ببراهين ببراهين قوية وأدلة بينة صالح الألفاظ مجرد المقاصد راما متحذفون بعد أن ينسبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى هو الخلاق العليم قضية التي لا cikin fuskoka da malamai suka riga bayan cewa mai karanta shi baya kosawa ko mai jinta shi ma baya kofar da shi ko bari ma kifuwa kan karanta shi yana ƙara wa mutum daɗi ya rika jin zaƙin alƙur'ani sai ce to sannan akwai jambu kuli kulubi wa ma'ari ba lam ta'ari an fama tattaro qur'ani da ya tattaro su ilimin ilimai da ma'arifa wanda larabawa gabaki ɗaya su saba da shi ba yace har da babin gurgurfin gaba ɗaya manzo Allah ke wala Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kabarin nubuwati manzon Allah ma bai saba da shi ba kafin a yi kushi ka kada kake mace bi ma'arifa da sanin qur'ani wannan kiyani ya kuma ne sallallahu alaihi bai tsaya da karanta shi to dawo da shi abun da suka fara kisa da yake saukar masa shi yake bi don yana tunanin kare manta shi Allah ya rasu da ayyuka za mu karanta la tu hadith bihi lisanaka li ta'dala bi na alam hadam fi qur'an la ta la wanda zai qur'an suma illa alaina bayan ya rasulullah za mu karanta shi amma Allah ya ce sallu kuri fala ta ta'awudu za mu karanta sallu za mu karanta shi wala karanta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa shi wala yudu biya adun min ulama umman kuma duk malaman al'umma sai ba wani wanda yake ya san shi ya san qur'ani babu wala yantamilu alayhi kitabun min kutubi sannan kuma babu wani littafi daga littattafansu ne ya tattaro Qur'ani babu sai dai Qur'ani ya tattaro littattafansu wani ya fi min bayanin ilmi shari'a sai aka bayyana aka tsara ilimoma na shari'a shari'o'a daban-daban a cikin Qur'ani ba kana ya namu namu shari'a daban-daban za ga da ayatul rajul ga cikin at-taura an yi su bude su karanta sai suka rubuta gun kuma annabi ya san akwai tun daga cikin Qur'ani Abdullahi bin Salam yace ya daga hannun akwai ayatul rajim aka daga kuma Qur'ani ne da tsaro sharqa daban-daban wannan bi ala turqil a ala turqil hujjatil aqliyat sanan kuma Qur'ani yana tambihi yana fadakarwa yana yin bayani akan hanyoyi na hujjoja da ake nakaltowa da hankali wanda hankali ne yake gane su warraddi ala firaqil umami sanan kuma qur'ani yayi raddi akan bid'a al'ummatai daban-daban libaranina qawiyatin ya hujjoja masu ƙarfi wa adillatin bayyinatin da hujjoja wanda suke a fili wanda kuma hujjojan nan ta halatin alfar lafuzan su masu sauki kowa ma zai karanta hajjar كقوله تعالى كما قال الله مدوكين سنتي في أوليس الذي خلق السماوات والأرض والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى هو الخلاق العليم shin wai ubangijin nan da wannan wanda ya halitta sammai da kasai shin bai kasance mai iko akan ya halitta irin su bane su ne ko kuma irin qur'ani kun gane duk zai dauka ko irin su suka biyan Allah ba zai iya irin su bane bala yakan gowar kallakun wa da kuma barin Allah da yake kul yuhi allazi ansha awala malak ko tunda sun ce mai yuhi izama wa hiya ramim ko suna tambayar annabi wane ne ke raya tunda ya ce bayan kowa ya rijiki kuma Allah zai kare kowa wane ne zai iya raya asusuwa bayan sun riga sun zabarbaci waye zai iya sai Allah ya ce ya Rasulullah ga ya musu kul ka ce musu yuhyi allazi asha wa la barakatu wanda yi da farko shi ne na kada manje ko wanda ya kasu tuwan na farko shi zai raya su yanzu da sun rinji dan sun marwashi shi zai raya kaga Allah tabaraka ta'ala yana ba su hujjoja wanda suke addini kuma masaukin lafuza surat yasin sanawwa da fadin Allah da yake laukana fi ma aliyatu illallah la fata da ta da ya kasance cikin sama da kasa akwai wasu allola kuma bayan Allah ya da sunci tunda ba zai taba yiwa a ce halitta tana da ubangiji guda biyu ba kuma yadda muka ta karatu cikin sharhun min barahin ne a dalili kan wahalaliya ko kadai takar Allah tabaraka ta sunan laisa ka mita ni shay'un wa huwa samiul basir shi kadai ne fi zati wa sifatu wa ali ko zati ka ba ba shi kama da kowa bai ka ba abun da yake kama da shi a zati ba abun da yake kama da shi a haƙi ba abun da yake kama da shi a sifa sifar wani ta ba kama sifa don me saboda sifar kowa hadisa ce kowa daga ganin hadisi ne yin sa ake shi kuma ana tsawar ko ta da kadidi ne ana ilimin tauhidi ne Allah tabaraka taala kadimi ma duk abin da ba Allah ba yin sa Allah ne to an al'alamu masnu'un kullu sar'atin la budda la insani alamin nan duka duniyar nan komai da gaske da yi tsare kuma ba makawa in dai an samu wani abu da aka yi to akwai wanda ya abu shine Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duk abin da muke aikata da Allah ya alki ala lawal kalbu wal amr ka zo ka kera benci misali ka ne bi kusa ka ne bi katako kai yadda kai yin ka to kai ne a zahiri kai kace kai kai amma ikon Allah ne yake kai ba ka dole tasiri kin Allah bai kira wani kai ta iya wasiran ka ba zai to ala lawal kalbu wal amr halitta da amr ke duk wani abin da halitta take duka Allah tali wuta ba da tasiri gurin kuna ga ta ne wuta ne kana ci in Allah bai sa iko bai ga dama ba ba za ka kona ba da ka ita ma da lissafi Allah tabaraka wa ta'ala ne yake sa ta yi kunar ta yi kunar ma duk yadda take da wuta duk yadda take wuta in Allah bai yi za ta kona wannan abun ba abun da ya shiga cikin bai sani kone saboda la fadi da illa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne sai zaman nan da muke kowa yana zaune yana ga zaman da karfe sa ne ya zauna Allah ya ga dama sai zauna da wannan matar shi yadda kake zaune yadda kake motsi da yadda muke magana duka Allah ya ga ya kaddara hatta wannan karatun da muke dama Allah ya rubuta al'ayi karatun shagun Allah yanzu an riga an yi. Mun gane ku, mu kuma gurin akwai yau misali gobe zan yi kaza an jima na yi kaza saboda mu muke karɓar canji. An jima kana karami gobe ka girma. Shi kuwa Allah da ke baya karɓar canji shi duk abu yanzu ne an riga an yi abu. Ba mu kuma misali yanzu ne yake faruwa a mu. Shi yasa zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna ya ga yan wuta ya ga yan aljanna. Ya ga yan aljanna wanda suka fi yawa misali maza ne ya ga ɗan wutar talakawa kuma ya ga ɗan wutar da suka fi yawa mata ne duka manzana yana ba da labari saboda mun Allah ya yi ina fata mun tsaye Allah ya ce laukana fi ma'ali ya kan illa Allah da fasa ila ma hawa kun min ulumi siyani zuwa ga abin da Qur'ani ya tattaro na daga ilimoma na tarihi wa ambani umari da labaran al'ummatai wal mawaqi da wal mawaqi da wa'azi walikam da hukunce-hukunce wa asbarin akirar da labarin lahira wa asbarin jarin akirar kakwai da labarin gidan lahira wa ma'asirin adabi da kyauta da ruduba wa shiyami da ɗabi'u ƙalan lawo da lasmudu ubangijin nan da sunan da ya girma mai ce ma faruwa talatin fita biyu shi ba abun da muka yi sakacin kawo ba abun da muka yi sakaci ba mu yi sakacin wani abu a cikin alkurani ba sai mun kawo shi ana babu wani abu da ban kawo cikin alkurani da wannan aya ta kuma yau da kun ce to yau sun samu abin da za su koya annabi ba an ce ma ba za ka kida mai shi ba shi ke sai suka zo gari madina ta alaihi sallallahu alaihi wasallam aka garba da aya kuma ba na kida mai shi alaihi sallallahu alaihi wasallam tabbata ke ce to ya gaya musu ya ake yin qur'a qur'ani ya musu bayani ya ake qur'a ta alaihi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai qur'a ta gina wata mata sai bayan sai Qur'ani muka ce bana sai sai Qur'ani yake fasalu ala zikri kullu la ta'ala Qur'ani sanala yake wa nazzalna alayka al-kitab tibyana li kulli shay ya rasulullah mun sassaukar maka da littafin nan Qur'ani domin bayyana tibyana yin bayani bayyana li kulli shay kowane abu kai bayani walakar da ramna ne nan ya da Qur'ani da kulle wata Allah ya tafi ka mun duka kowane irin misalai ga mutane a cikin wannan shi wannan Qur'ani duk wani misali sai da muka buga mutane ake misalin rayuwar duniya kaza shi ta duk abin da kake so sai na Umar ne ko sai na yi shi da a ce igiyar dokin ta zai bata shi da Qur'ani zai duba zai zai ga mai inda igiyar igiyar da shi shi da duba